أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أعزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لبذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينشوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جاء منتيا آية دا take cewa inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fa hiya ila al-azqani fa hum muqmahun wannan mun faɗa lokacin tashbihi balir ai ma'ana Allah ya misalta irin halinsu na ƙin su ji Qur'ani kamar mutum ne da aka dabaibaye shi aka ɗauko hannayensa aka ɗaure da mukamukinsa aka toshe bakinsa baya saukar da idonsa ƙasa balle ga gaskiya baya barin bakinsa balle yi magana yana cikin halin tashi hankali Allah ya yi misali da su irin inda suke ƙin su ji maganar manzan Allah ko su ji Kur'ani domin ma ba sa so wani abu na Kur'ani mu'ajizan Kur'ani ya kama su saboda Kur'ani duk wanda ya ji shi sai dai ki ya san ba magana bane daga wajen wani mutum zai tabbatar cewa wannan magana ne daga wajen Allah su da kansu suna faɗan wannan utuba ibn abi rabi'a ya tafi wajen manzon Allah manzon Allah ya karanta masa Qur'ani da ya zo sai ya ce ya kaumi ku ci jama'a ta abin da zan ga muku abinda Muhammadu yau na ji a gunsan nan wala sihrul mutasahi ba dabo dabo mai dabo bane wala kahanul mutakahin ba abun dabaru ne irin na boka ba maganganun boka wanda ba kai ba gindi yana magana wa ƙarya yace ba haka ba yace wala bi shi'rin hakan nan ba magana mawaki bane wanda da kyar zai kero maganganu ya hada yace wallahi wallahi yace najiyo magana a wajen Muhammadu لا لا لا لا أصول أي قسنسا قسنسا زاكي samansa ɗanɗano mai ban mamaki ya ce abinda zan ga muku hallu bai na huwa bai nan nan izuhu izukum fa ina saba hushar kafakum gairu ku bar shi al'amarin sannan ya yi ta yi in ya tabbata ya ɗaukaku ɗan uwanmu ne ba kuraishe balarabe ɗan makka ya samu daraja darajansa darajanmu ne in kuma ya je afka kansa a haɗin makiya suka kace shi to ka ga ba za zarge mu da mu ne muka kace shi ba za a ce aiwayen su ne sun kashe shi kaga mun huta daga zargi na kowa to wannan shine amma su a'a ba sa so su ji wannan ba sa so su ji wanda kuma duk annaba suka zo haka ji annabi nuhu bayana cewa rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara ko ba haka ba na kira su كلما دعوتهم لتستغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا إني دعوتهم جهارا وإني عالنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا يا متوان هل يزو كرشي مي سكاي كرشي يجي ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم tadullu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara kun ga bambancin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi kaga nuhu shine ya nuna irin wahalan da ya sha ga inda nayi musu ga inda nayi musu ga inda nayi ga na tafi na dawo nayi kaza nayi kaza ba tabaran da ban yi musu ba ya nuna ya sha wahala tare da su amma annabi bai gaza ba bai nuna ya sha wahala tare da su ba kullum yana ce Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirye da su su gane bane Allah ne ya dau fansansa yake nuna wa ga irin abinda suke yi kamar mutumin da aka yi dabai bai shi aka yi kaza dan ba sa son su ji abinda kake so ka faɗa din suke wahalar da kansu amma ji annabi ba wai baya gani ba yana gani amma yana gani wannan abu ne mai sauki saboda mu yasa duk wannan abu ne wanda zai fuskanci mai kira zuwa ga Allah in dai zaka kira zuwa ga Allah to ka daucewa matsayin nan da ka hau wanda ka daura makanka cewa zaka za ka zauna ka zama wakilin annabawa ka kira mutane zuwa ga tabarki madaidaici to fa ka zaci duk abin da zai same su kwatankwacinsa ko kaɗan ne zai same ka domin haka sai ka ɗau halinsu kai ma kai ma sai ka ɗau halinsu shi ne mai haƙuri da jiriya da jajircewa akan abin da kake yi da tabbacin cewa ka nuna musu abin da kake ba gaskiya ne ko sun bi ko ba su bi ba ko sun yarda ko ba su yarda ba wannan shi ne gaskiya kai ka gaya musu abin da za ka iya ka gaya musu don ba ka da ƙarfi a kan mutane ka ce za ka tarsasa su ɗan adam da kake gani harshe ɗan da ake yake yake wa ƙarya yana cewa shedan ne ya zuga ni wallahi ƙarya yake dan adam shedan ma bai sai ya zuga shi ba shedan ba da kansa yake lantu alaihi bi musai yace ba ni da wani fawa akan dan adam dan adam kaga yayi abu shine da kansa abin sa ya kokkolo yayi amma daga ba sai lanka shedan ya to shedan ya sa shi ba wani shedan da ya sa dan dan adam ya bi shedan karshe dan shi kamar inda in ka samu ɗan adam mabiyi mai imani wanda yake bin Allah ya fi mala'ika bin Allah ba mala'iku ne Allah wasa ba su la ya asu Allah ma amarahun wa ya fa'alu na ma yi umarun me yasa sunan ai a haka ma kana yan bagila hun an yi asu Allah ai ba sanya a cikin ɗabi'arsu saƙon Allah ba su an halice su dama remote ne an hadice su remote ku yi kawai za su kuma yin bigila ba ba su yi za su yi su saba ba yanzu remote ka je ji ba duk abin da ka faɗa zai ba abin da baka sashi zai ne robot kun san robot ai wani irin mutum da ake a yi programming na ce a ce kaza yi kaza yi kaza sai je ta yi wannan nan ba zai kawo nashi ba amma kai dan adam Allah bai aje ka robot ba sai ya aje ka dan adam ya baka hankali ya baka yanki yace wa hadainahu najdai imma shakira wa imma kafur inna hadainahu sabila ai mun shiryar da shi tafarki ko ya bi tafarkin gaskiya bayan mun nuna ko ya bi ta wannan ya sa Allah nunawa shedan din kansa shi da har shi da yake lantu alaihim bi musaitir Allah ba yake illa ibadiya minhum mukhlasin lasta alaihim bi musaitir ai ba ka da fawa ba ka da fawa akan bayina na kwarai shi ya sa shedan lokacin da yake nuna jebuna guda hudu da zai tinkari mutum a haka din gebe nawa ne waye ya sani gefe nawa muke da shi ziya guda shida ne muna da hagu muna da dama muna da gaba muna da baya saura biyu ne muna da sama muna da ƙasa ko ba haka ba kaga shedan yace la'atiyannahum min bayni aydihim ta gaban su wa min khalfihim ta bayan su wa an aymanihim ta daman su wa an shaba'ilihim ta hagu su wa la tajidu aktharahum shakirin ka ba bai ce wa fi min fawqihim wa min tati al'a me yasa saboda jiyan nan guda biyu ya fi karfin shedan na ɗaya ƙasa idan ka yi tawadu'i ka sauke kanka ka cire girman kai ƙaryen shedan ya samu galaba a kanka duk wanda shedan yake samun galaba a kansa mai ji da kansa mai jiji da kansa yana ganin shi wane ne shi kaza ne ni wallahi ba isa ba saboda wannan kafi ma shedan saboda kai ba jaraba ka ba ba kowa ma kana ji da kanka shedan lokacin da ya jiji da kai yana da ya zama shugaban mala'iku da menene ya zauna aljanna ya menene shi yasa yake jiji da kansa da aka ce masa ma manaka an tasbih liman khalaqtu bi yadi ana khairun minhu ko ka gane ba ya ai jiji da kansa ne to amma kai dan adam me ka gani har kake jiji da kanka kai da aka halice ka a tabo kai da ƙasa aka ɗauko ka amma kana ji da kanka kana ganin kai waye to amma ka sauke wannan kai nisan ta da shedan dan shedan ya ki tawadu sai abu ya fi karfin sa wa idh kunna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin da ace yayi sujada yayi bada kankanci ai Allah lokacin da yake masa usjudu adam ai ya san shine ya dace da sujadan ibada anan ba sujadan ibada ake nubi ba sujada na kaskantar da kai kaskantar da kanka a gaban malaminka ba domin komai aka ce yawa mala'iku ku yi wa adam sujada ba saboda malamin su ne lokacin da su mala'iku suke Allah ba su labarin zai halitta halitta wanda zai ajiye shi a doron ƙasa ya gudanar da sha'anin Allah sai mala'iku suka yi gunagune a tsakanin Allah yake kira mana cewa yanzu kunna lil mala'ikati inni ja'ilun bil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Allah yake musu inni alamu ma la ta'lamu ko ba haka bane wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqina fi iddi'aikum anna hadha al-khalqa in wadatu lil ardi yusfiku ad-dima' wa yufsid kace subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana illa ai na na sani mun kauda kai daga duk wata dauda ai sai abin da ka sanar da mu kuka eh abin da na sanar da ku din ne ku faɗa ba kun ce wannan halittan in na je ji a doron ƙasa yusfiku dima yufsidu fil ardi wa yufsidu dima ba zai barna doron ƙasa ya dinga zubda jini banda ba zai abin kirki ba to shikenan jarabawa ne Allah baya yin kawai haka ya baka abu a sai ibtila'i ya kabe kamar sai jarabawa a ko ina zaka ga Allah na ta kafin ka ci ka ci gaba ka samu kubuta ko halaka ba zai halakar da kai saboda halaka ba dan ya isa kawai ya isa ya halakar da kai ba tare da ya maka jarabawa ba ya isa ya ciyar da kai ba tare da ya ajiye ka jarraba ba ko ba haka ba amma duk da haka yake ajiye mu jarrabawa a liyahluka man halaka an bayyinati wa yahya man hayya an bayyinati domin wanda ya tabe tabe bayan an sanar da shi an karantar da shi ya san limayzal khabitha min at-tayyib ko ba haka ba to ka gani wanda ya samu kubuta ma ya samu kubuta ne haka yasa Allah yake cewa kudi da rashin kudi ba shine abinda mutane suke ganin bambanci tsakanin ɗan adam ba me Allah yake mana game da kuɗi da wanda ya ka baki kuɗi in a- bai ci jarabawa ba in ya ci jarabawa ba zai yi faɗi wannan ba in ya ci bai ci jarabawa ba sai ji yana hauka shi ma wanda aka ba shi talauci jarabawa kai masa in bai ci jarabawa ba zai je hauka fa amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanani a duk hali biyu Allah ya taba ku ci jira ba kalla dukkan ku biyu wannan da ce musulmi ne kai dan na baka kuɗi na ka zama kana da kuɗi ka samu ɗaukaka ka ce wai Allah ya girmama ni yayi kaza yana sa a'a kai saboda Allah ya ɗora ma talauci ka ce Allah a hana ni ya wulakanta ni baya so na a'a wannan ba so bane wannan mabaki bane iyaka jarrabawa aka yi kowannen ku zai in ya ci jarraba shi kenan wannan an ba shi kuɗi an buɗe masa hanyar kuɗi sai a nuna masa ga hanyar halal na kuɗi sai a nuna masa kuma hanyar haram Allah yana nuna masa hanyar halal shi ɗansa ya nuna masa hanyar e hanyar haram ya sa Allah ya ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqaddarati min al dhahabi wal fiddati wal khayl al musawamati wal haram zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab kaga yace zuyina an kawata idan ka bi kudi ka samu ta hanyar Allah ne ta hanyar halal ka tara su ta hanyar halal a rumbun Allah da baya karewa kuma kana infaqin su ta hanyar da Allah yake so ba ka yi wa mutane girman kai da shi ba ka nuna tunkaho ba ka kaza mai neman taimaka masa ka taimaka masa mai neman agazawa ka agaza masa mai neman jari ka baki mai kaza kaga wannan kudi ne wanda Allah yake son ka da shi amma kudin da ka samu kana girman kai kana jiji da kanka kana ganin kai ne dabaran ka ne ya baka to kudin karuna ne da aka ce masa fasin kama asala Allah ilai wala tansa nasibaka min ad-dunya me ya ga musu yace inna ma utitu ala ilmin indi yace fa dalaka da in Allah yake ba ku malamai da kuna kun dame mu da Allah Allah ai da ku za ku kudin dabara ta ce da iya kasuwanci na da almundahana na da surkulle na shine ya bani inna ma ufitu ala ilmin kaga bai ce ba daga wajen Allah ba ala ilmin indi ilmin ma lokan naki ne sanin man naki ne ba na Allah bane to duk mai kudi da kaga naji yana irin wannan maganganu to shedan ne ya kawata masa kudi wallahi wuta zai kai amma kudi idan Allah ne ya kawata maka to zaka ga ihsanullahi fi saboda zaka ci a ai wannan Allah ne ya bani banda dabara a ciki banda mashiga tungo rike tungo ka karba tungo ka tafi da tawabi zaka bayar to hakan nan duk mutumin da shedan ya wuce gabansa zai gani shine komai ko ilimi ne ilimi da kuke ganin nan karatu da kake gani ba Allah kamar abu ne wanda mai yake jawo mutane tsoron Allah eh haka ne a cikin mutane ammalin in kai kiyas malamai su ne masu tsoron Allah ba ba kowane malami ba ulama'ur rabbaniyin alladhina ustufizu bima ha abinda abinda Allah ya shirye da su wayannan su ne wanda za su zo wayannan ulama rabbaniyin masu tarbiyya ta gaske masu nuna mutane hanyar Allah masu saukar da kansu masu tawazu'i gaban ubangijinsu wanda ba sa girma kai gaban kowa suna ganin su da kowa daidai ne wayannan bima ustufizu min kitabillah to wayannan idan su ne to kaga ka bi hanyar kinsu amma ka dau ilmin kan nan naji da kai na kana ganin kai ne kasa yazo a hadisin Tirmidhi da Nasa'i hadisi ne sahih isnad manzo Allah yake cewa man talaba al-ilma li salatin fannarun nara duk wanda ya nemi ilimi saboda abu uku to wuta wuta zai shiga wutan jahannam waye ɗayan man talaba al-ilma li yumari bihi juhala duk wanda mutum da ya nemi ilimi ba don komai ba ya zo ya samu agalan jahilai yana wasa da shi ya tafi da su haka ya ga musu ba abin da haka ba suna yi masa kabbara suna yi masa wani i helo suna yi masa wani abu sai ka ce wani sarki ya zama sai su ƙara an gaza shi daga yi magana Allahu Akbar daga yi magana na'am daga yi magana haka yake ya zama haka yake ha to kaga wannan suna daura shi sai kaga malami da duk ana masa irin wannan zaga yana maganganu kamar shi kadai aka karanta kamar shi kadai ne malami in yana magana zaka ga a cikin nabratil lafzinsa abinda yake fitarwa daga bakinsa da irin inda fuskansa yana wani hakka yana wani hakka yana kaza to daga ganinsa ka san cewa yana jiji da kansa ina ji an gane to kaga kenan wannan me yasa kai wannan ilimin ni tumari bihi juhala ka zo ka ce wannan abin da na faɗa ba wanda yayi sai ka mun kishiyarta ya ka sani fauka kulli dhi ilmin alim ai duk sani ka wanda ya fi ka sani duk abin da ka sani wanda baka sani ba su fi yawa akwai wani malami mai wake ba na yana sha'iri ne ba wai wake irin na san kira ba a larabta na jama'a shi'iri irin masu begen ne sai da kanta ya kumbura kumbura abu ma'arri abu ma'arri sunansa sai ce ati bi ma lam yati bihi al-awai yace wallahi zan iya zuwa ilmin da magabata ba su iya sun kawo irin sa ba sai yaro yace masa yaro ne karami bai ce kala kowa sai ce abu abul ma'ali yace na kai ne kake cewa wai zaka zo da abin da ba wanda ya zo da shi cikin magabata yace eh yace harufan larabci nawa ne ya ce 28 ne shi ƙara ɗaya zama 29 sai ya kasa ya ce to kai harafi ɗaya ba za ka ƙara ba wadda suka zo da harafi 28 ka ce ka bisu ɗaya ba lage ka ƙara ta kasa sai ce na yi kuskure to wannan shi ne can ka nuna kai wani kasan komai annabin allah ba musa alaihi salam annabi ne manzo ne ulul azm ne min ar-rusul an bashi at-tawra an bai komi sai wani ya tambaye shi yace ya nabi Allah yace na'am yace da yaji ya fassara ya fassara at-tawra ya kai bayani yayi bayani mutum ya ji dadi sai yace kai annabin Allah shin ana samu a zamanin nan masu ilimi irin ka wanda ya ji ka ilimi yace a ina yace ne annabi banzo ga tawra Allah ya ce a Musa a Musa ka wuce ba iyaka yace ina da su ba rumbun nawa akwai irin ka wanda suka bi ka dubu a ciki kuma ba annaba bane ba manzanni bane ba yace to ka tafi wajen bawa na ka tafi majma'al bahrain tabi ka kama hanya zaka sa wani bawa na abdan min ibadina atainahu min ladunna ilma kaje ka same shi ka gani ko ya fi ka ilmi ko bai fi ka ba musa ya kama yin ya eh ya gaji ya ce yusha'u almajirin sa atina gada ana sakan lakina min safarina haza na saba ya ce wallahi ka je ka mana abinci mu da Allah wannan tafiya mu ba mu sai zai kare ba amma tunda Allah ne ya sani zan yi tafiya ko zan zan halaka amdiya hukuma sai almajirin sai yace masa al'aita إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيهم إلا الشيطان أن أذكره aka koma wajen da shi aka bar kifi da sai ta kifi ba an gasa shi ba aka ganshi ya fita daga cikin jakar fattahaza sabilahu bil bahr eh ajab ya kama yin yin yin yin ana bin sa ka kaga ga ya shiga ruwa da fiya ha musa ya ta tunda wannan kifin ya tafi bari mu bi matacin kifi ya kama hanya ya tafi mu ma mu tafi shine suka je samu wa wajada abdan min ibadin atainahu min ladunna ilmu sai musa ibn ta'ala tabi'uk ala an tu'allimani mimma ullimta rushda yana kallon musa ya karanta psychology na musa ya sa ake son an kama almajiri ka fara karanta psychology da shi ka jarabe shi ka duba hankalinsa wanda ba zai mai jayayya ne to maza ka rabu da shi maza ka rabu da shi don ba zai baka abin kirki yana kallon annabin Allah Musa ya ce kai innaka lan tastati'a ma ya sabra ita sabo hakurin da ka karanta ne aka yace yi ka zo din ai baka tsaya ka nutsu ba kawai ka ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta shin in bika haka ake ga malam ka ce a malam shin in yi karatu a wajenka ko me ai ba haka bane ba ga malam haka kamar irin da yanzu mutane da yawa suke yi za ga wai shi ne zai ɗauko littafi wajen malami ita malam ina son karanta buhari kai kafin ilimin hadisi ka karanta buhari su ne ka karanta tuko shin ka san mabadi na musala alhadis na ingantattu hadis da wanda ba ingantacce ba ya ake samun hadisai ya aka ɗauko ta kawai ka zo ka ci kai malam ni ba buhari nake so a malam ni riyadu salihina nake so a'a malam ni ummul barahin zan karanta a'a malam ni kaza in mai fikiyu ne da fari bai karanta ahdari ba bai karanta aqaid ba bai karanta ahdari ba bai karanta qurtubi ba bai karanta askari ba bai karanta ashmawi ba bai karanta iziya ba bai karanta duwana risala an to wannan wannan almajiri zai zama ne ka taba gani yanzu majini yazo daga kan lintan da yake zan kama ni gini na daga kan lintan shi ba bai taba gini ba ji ya ji ana gini bai taba jarraba ya yi gini ba ya zo kan lintan yake kai ni ba ka kwamu daga kan linta zuwa sama shin wannan yana da niyyar ya zama malami ai bai da niyyar ya zama malami to ai ilmi da kadan kadan ne ya san Musa da yazo yace hal atabiu ka kaza ka yace innaka lan tasbiya ta satajidu li insha Allah sabi inda ce bai inda bai ce ma insha Allah ba da mali ma zai Allah saboda Musa gashi da sari'ul gadab da yayi wani abu ba a fari da tsawo ya ya burma jirgin nan ba in ba dan yake insha Allah ba satajiduni insha Allah sabira da kawai yace satajiduni sabira wallahi ran da ma masarami mari dai baka gani ba fa dakala fa dakala almadinati ala hini qabla min ahliha fa wajada rajulani yaqtasiman hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi fastaghathahu alladhi fi shi'ati ala ala alladhi min aduwihi fa waqazahu fa qadara bai jira ba me ya hada ku mene kaza kawai yace innaka lagawiyin kaza mm sai wanda ya mutu kaga mutun ne wannan ba shi da hakuri to sai za tun bari ya karanta psychology naci to kaga haka aka tafi malami dole ka bi shi da hankali daki daki daki zaka ga wani abu yayi duk ilimin ka baka ba za ka sani ba Musa akwai a taura wajensa Musa manzo ne na Allah Musa annabi ne na Allah Musa ulul azm min ar-rusul ai kaga karshen ilimi ya kare ai kai uwa uba Musa mai zancen Allah ne wa kallama Allah Musa taklima har zai ce suke da Allah ai shi kenan ya kare ƙarshen ilimi kenan amma duk da haka da ya ce a ni ne alamu mafi al'arzi ga ni nan ka za su kofi na zuwan ya ce a ya ce ka tafi har da zuwa da saura rumbuna yi baya karewa daga malamai ya ji ya samu abdu min ibadina a sai na hu min ladunna ilma ya ce hala ta biyu ka ala an tu'allima ne suna fari suna shiga ya samu jirgi babu babu ya gudu ya ce la ilaha illallah حرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا أمرا yace hakika kai baka da kirki ka zo da babban abu akwai jirgin mutane ka zo ka haka shi gobe ba su da labari zo su sa ruwa ruwa ya bulbula musu yanzu tsar da su ya kace su wasu aiki yace alamma kullaka innaka lan tasqiya ma yace la ka afidni bima nasi ولا تلهك من عقل يا يوسف فانطلق ثم تبي kayya kayya ya za samu yaro karami da kala hudu biyar a gaban iyayensa yana wasa ya cire takobi ya dau ya ce la ilaha illallah a katar da nafsan zakiyatan bi gairi nafsin da ka ji ta shay'an nukra ya kai din nan akwai mugun aiki ka tadda nafsa ka kashe rai zakiya ta wanda bai da wani laifi bai da laifi ba yaro ne karabi bai kai munzulin balaga ba lai laifi hakunan da nake ya ta hakika ka zo da abin da za abin ki hakika ka zo da abin ya ce alama kullaka ina kanan da sassaya ma ya sai ce la tu sahibi ne in sa'atuka عن شيء بعد هذا فلا تساهم لقد بلغت من لدنيا أسرا حقيقة كاسا مدليل ذاك ذاك فوجد دخل قرية واستطعم ما أهله فأبوا أن يطيب suka je gari suka nemi masauki aka hana suka nemi abinci aka hana aka nemi da safe ya fita bayan gari فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقام بما سبيو فأقام بما شكل إيه يقول yace lawai ta khasa alaihi ajra Allah wannan wahalan ka ne amma abin da zani amma advice da zan baka da kanka da kudi a wajen mutanen banza jaza'u sai'atin sai'atun nisfa ai ba ba sai kirki ba kai zaka yi musu kirki duk da dai ba ni ne na sha wahala ba kai ka sha wahala yace ha za ka rakun amma ba zan kyale ka cikin duhu ka je ka ringa ta na haɗu da wani mugu mutum sau na biyu ka bi malam sassafe alayyi ya ce ba masafina jirgin nan da kaga na buɗa lil masakin ya amalu na filfa na maskinai ne suna aiki sun saye ta saba suna kwadogonsu a cikin ruwa wa kana warahun malik akwai a bayan gari cikin garin nan sarki a zalimi zalimi sarki ne da safe zai zo bakin gabar ruwa duk sabon jirgin ya gani zai ci a buga tambari ya zama na sarki su koma ne kar wannan azalimi ya zo da sassafe kafin su su fito ya buga tambari ya zama jirgin sarki ya ce a siyasa fa'arattu an a'iba na so in sa masa illa domin me idan sarki ya zai ta wannan banzan fasashe jirgi balmu sun ya zo su gyara kayansu su gaba da faruwa ya ce amma gulam wannan yaron da kake ce mun yaro ne nafsar zakiyyatar gairi nafsar wannan yaron cagin kayan boko haram ne yake boko haram wallahi boko haram bai da amfani ya sa yake iyayensa guda biyu salihan mutane ne bayin Allah ne amma shi in ya tashi yurhiquhu ma tughyanan zai ja musu rikici iri iri in ba su yi hankali ba zai ce musu kuma kafirai ne su ɗin mai daban da su to shi ne ubangijinka ya so in kashe ki saboda Allah ya ba su wani ɗa wanda ya fi shi aka raba hukuma wanda kuma zai ji kansu ya ce wa mai gidaru da fice surutu na mutanen da ba su da kirki ai ba su sun da yawa ba wannan gini da na tayar a ƙasan akwai kujin marayu yau da gobe su suna sane da wajen sun bari ginin yau da gobe ya tsiyaye ya tsiyaye ya zama babu saboda kakannin da yawa ne kamar inda shehu usman dan gojo yake faɗa a tafsirinsa cewa kakansu ne na bakwai wakana abu masali a ɗin kakansu na bakwai shine sali to saboda shi din Allah ya ji kansu su suna jira ne yau da gobe yau da gobe in ruwa ya tsaye ginin ba ya zama ƙasa ba suna sanne da wajen sai su saya ƙasa sun saya ƙasa ne in aka tona aka samu akwati ai ba na kowa bane ƙasa suka siya suka samu kuɗi kansu kenan za su ce to shine Allah aka yi alama koyaushe in su tashi ai wannan ginin ginin waye ne ai ginin kakan su na wane ne ya bar wa ɗansa wane wane ma bar yau ga su kaga nasu da yanzu je za su tona kansu da ya stafi ya kan zauna kuma fa altu al amr zalika ta'wil eh ma lam tastati alayhi sabra wannan shine bayani da kaga bu ya samu ilimi shine har manzo Allah yake cewa hadisi laula istijalul musa lastastanna da in ba dan saurin musa da bai da hakuri ba da yayi hakuri da mun samu ilimi da yawa eh ka duba fa wannan tawadu ne manzo Allah ba ba wanda ya kai manzo Allah ilimi ba in ba Allah ba ba wanda ya kai shi ilimi kaza kowaye babu a cikin annabawa babu a cikin mala'iku babu a cikin kowa wanda ya kai manzon Allah ilimi saboda Allah yake inna fatahna laka fatahan mubina mun bude maka budi na komai komai mun bude maka komai dan wanda kake so ba wanda baka so mun baka wannan to amma duk da ka dan tawadu'insa da sauke kansa yake kai da Musa ya bari mun samu ilimi ya sa har wanzu malaman suke ce ai shine ya karantar da hajjin din mu shi wannan malamin Musa manzo Allah ne ya karantar da shi amma manzo Allah dan tawadu'i baya son girman kai ya san girman kai zai kai mutum da halaka ina ji an gane to wannan ne kai duk sanin ka kamar da hankali duk sanin ka akwai wanda ya fi ka sani duk hankalinka akwai wanda ya fi ka hankali duk tunaninka akwai wanda ya fi ka tunani to domin haka in za ka yi magana ka san me kake faɗa ka san abin da zai fita a bakinka ka ringa ajiye kar ka zo kana magana yanzu misali a ce ina magana ne kawai da ku in ban da hankali in na zama wawa gaɓo zan ce dan kun zo kun zauna gaba na kuna sauraro na sai dauka duk na biku ne sai sai abin da na ga dawa ga ba wawa iri na ke saboda a cikin ku wallahi akwai wanda ya bi ni akwai wanda ya bi ni gane abin da nake faɗa ba mazalla yake rubam muballagin aw amin albalig yace za a samu mutumin da ake isar masa da sako ya bi wanda yake isarwan gane a sakon ko ba samu ana samu to don da kaga na yi wauta ne zo zo an haje ku ringa kallon ku in dauka ba an daura kan kaba daya in yi kaza ina ta ina nunawa a sai tu bi malam yusa bi awain ai na gano abin da kowa bai gano ba wallahi ina challenge wai ina ga karatu kuma na challenge ne ta ne ai ba ta ta bane ko siyasa ce kai ta ƙarya kai ka ce kaji wane wallahi wane na bi ne wallahi wane ƙarya ne wallahi wane jahili ne ya kasance jahili ne ka jarabe shi maka jarabe shi Allah ya nuna maka shafa ka kulli zi ilmin alim duk wani duk sanin kakon da ya fi ka sani to ba dole ka yarda in makai ne ka zama ƙololo ko annabi da buka ce ƙololo ai akwai Allah kansa ya san ilimin Allah ne wallahi bai sani ba Allah yana da ilimin da annabi bai sani ba inda ya sani shi ma zama Allah ke in ka zama daidai da mutum daidai da wani abu ai ka zama shine kai shi- kai ne shi wannan kuwa mustahilu fi haqqihi subhanahu wa ta'ala shi yasa da malamai suke cewa ulama rabbaniyin da Allah yake na fata lalaka fata mubina li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar suka ce ba wai zunubin da mu muka sani wani manzo Allah ya aikata a duk wanda yake tunanin manzo Allah ya aikata irin abin da mu muke ganin zunubi ne shi yasa aka yafe masa wallahi in bai tuba zai shiga wuta ko tunaninsa kai saboda me ya zo a hadisin muslim manzo Allah lokacin da ya yi ila'i wa matansa lokacin da ya yi fushi da su ya ce zan yi wata ban shigo wajen ku ba matarsa da tana so ta ganki sai ya ce ta zo ta bayan masallaci ya fita wajen ta sai wani sahabi ya shiga lungu haka kasan gamati na zanga zanga ne ya shiga dan kwalolo ya ga manzo Allah da mace sai irin ya yi turu sai ya bayar da sai manzo Allah ya ce kai zo zo ya ce wannan wance ce matata sai ya ce ah wanzu Allah ai ba kai ɗin zan yi wa tunanin cewa wani abaita a'a ina shaitana la yajri fi uruqi ibni adama majrad dam yace saboda shaitan yana shiga a jikin jijiyar jini na dan adam duk inda jini yana shiga kan wani jini mai shaitan ya je shiga kokoranka yace wallahi na ga ne wa yana dan to in kai wannan ka zunubi ne maka tuba ba wallahi wuta za ka tafi to wannan ma Allah ya ce miye ne zunubin zanen aka ce shi duk saninsa ga Allah akwai limit na shi duk sanin annabi ga Allah akwai abin da bai sani ba a haƙƙin Allah to wannan din ne Allah ya ce na yafe maka karka ne wahala karka sha wahala kuzma ataituka wa kun min ash-shakirin dau abin da na baka shi kenan ka yi godiya ga Allah la in shakartum la azidannakum na'am to domin haka duk mutum in kaga annaba sun zo suna yi maka kira to ka kira kai ka bi su da hankali in ba hankalinka bai dauka ba kai in kaki ko kana yi musu butuli to a nan duniya ma Allah zai wulakanta ka balle gobe kiyama ka dama wannan a tsakiyan wulakanci za ka tsoro na'am waj'alna min bayni aydihim sadda domin haka domin basu samu basu nemi hanyar shiriya ba basu nemi hanyar su san gaskiya ba sai Allah da sani sai ya batar su Allah da sani ya batar su man ittakhadha ilahahu hawahu fa adallahu Allah ala ilmin Allah zai batar da kai yana sane sai batar da kai inda ka dau san ranka shine ubangijinka ma'ana za ka bi duk abinda son ranka yake shi ne za ka bi ba Allah ba ba annabi ba ba gaskiya ba ba hanya fitacca ba to fa Allah zai sanya ka Allah zai sanya ya tabbata a cikin saninka li yahluka man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin shi yasa da suka nemi haka din sai Allah don tsananin ƙin su ji magana manzo Allah suka mayar da kansu kamar mutumin da aka yi masa da baibayi aka ɗauko hannayensa aka danna muƙamuƙansa kansa yana kallon sama ba sa maganin wala hum ayunun la yubsiruna wala hum azanun wala hum qulubun la yafqahuna ulaika eh bal hum adallu to shine Allah yake cewa da suka yi haka waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'adashaynahum fa hum la yabsirun wayansu malamai kamar wahidi yace wannan aya ta sauka ne lokacin da aka zauna Abu Jahl yake ku ba ku san ba ku san maganin Muhammadu wani ne na san maganin abinda za a yi mu dauke a cikin kowane kabila ko ne gida na manya shaban jaldan saurayi mai ji da karfi kuma dan wane mu zazzabo su a kowane gida idan muka zabo su mu je mu aje su a kofar Muhammadu da takukunan idan Muhammadu zai fito su yi masa dukan mutum daya yau su kashe shi kaga jinin sa yana kan kowane takobi ma'ana jininsa ya rabu a gidajen nan ‘yan uwansa banu abdulmutallif ‘ya'yan banu abdulmutallif kawo gwakwanninsa ba su isa su ce za su yaki da mu duka ba dole su yarda mu ba su diya diya kuwa da rai na kuma ɗari ne ko ma ɗari na suka ne za mu yaba su kaga mun futa da wai sharri muhammad da ya zo yake kiran su wai zuwa ga alheri shine sharri to shine Allah ya ce masa ka karanta wayannan jibril ya ce Allah ya ce ka karanta wayannan ayoyi shine ya kama daga yasin har ya zo wajen waje anna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun ya dauki ƙasa da shaidan cewa ba su ga komai ba ko ne akan launin safa bulan sai zuwa ƙasa kaɗan shi ya riga ya fita ta wajen bukatar su suna nan tsaye ba mu wani ya fito daga gidan ya ce kai wai wa kuke jira ne nan ta ce mamadu wani ya ce mamadu ya fita hala gaba bai fita ba bai fita ba ya ce ha ya ce alamun fita ma abin da ya muku akwai a kanku ko ya taba kansa ya ce akwai ƙasa ko babu a kwan ya taba ƙasa ya ce to wa zuwa muku shi ya zuwa muku ya fita alamar kenan ba ku san ya ba ku san komai ba Allah ya kiyaye shi to shi zuwa wannan wajen shine malamai suka ce to inda kake tsoro shiganta ka karanta kafa bakwai in Allah ya yarda Allah zai kiyaye ka kai wani zai zama ai ba tunji wani ka ji ma ku ce ai abu ne kullun ba wa yake maka hadisi ne amma ai jarrabawa yau da gobe yau da gobe yau da gobe ya tabbatar da cewa samun haka din amma ko da yanzu ba za su faɗa ba tunda boko haram ya fito laya ma suna nema eh mana har laya kun su ba ba za mu kama sunan kwawa sun karbi laya ma a wajen suna neman kariya da ɗan nema da ina suna ya tafiya lokacin musulmi ga sunna ta gaske sun bari suna suna shirme a kansu to wannan shine dai inda zamu tsaya kenan ina ji lokaci ne to kafin dai tashi da mun sanar jiya akan cewa nan gaba zamu zo biya saurakata to gaskiya biya saurakatan yayi dare in mun zo biya mun fara biya saurakata kaga zamu kai shida saurakata in muka da fatiya da tambayoyi ya kai shida in muka fita shida wayansu ba za su je gida ba kafin shan ruwa dan akwai wanda zai zo misali daga Blankutu Congo Mali ya bot kaga duk gudun sa balle ma in bot zai shiga ya faɗi gaskiyar sa shi da sai an yi sallar tarawih ba zai gina to domin haka za mu koma lokacin mu na da shine hudu da rabi in Allah ya yarda to hudu da rabi za mu fara ni da mala mu zamu bar gida ko ne mu su kwana mu da za mu fita biya a hudu da kwata musan kwata da zai zo da mu Allah ya yarda daga biyar hudu da rabi daidai mu fara karatu zai kawo zai kawo su ba ba problem almuhimmi dai hudu da rabi za mu fara karatu kun ji ko wannan shi ne amin amin amin akwai tambaya to kai Na'am.
A mai tambayar da yana cewa shi wato yana da kekina kekina Na?
ya ɗauki wani yana da kekina Eh.
sai wani ya shiga kekina kekina Eh.
bakin gwamnati da dai wani ya saka shi Eh.
zuwa kwakwalwa.
Amma keke na fiye kun san meye ma'ana sa ba.
Na'am.
Suna ne ba. Sunan sunan wani program ne na gwamnati.
Na'am.
Na'am.
Na'am. To da ya ɗauke shi wannan Mm.
mashin mai kafa uku Hmm.
to ya ce masa naira hamsin zuwa kwakwalwa.
Ya yi shi.
kuma bayan sun je sun dauka kullum sai ba shi naira dari sai ba shi naira dari sai ce ai kam naira dari ya dawo shi kuma ya ce a ni da mun zan shiga ba sai da shi ma naira hamsin. to sai mutane suke cin wannan ah, mashin din Ah.
sai suka ce tabbas lokacin da zai shiga sai ya ce zai baka Shi yana da hamsin ne.
eh Mhm.
to shi kuma ya ce tabbas zai ba sai bar masa naira dari ya ce na barka da Allah Eh.
yanzu shi ne yake tunani akan wannan shi ne yana da Mutum ya sai ya nemi mai shi ya ba shi naira sa. Ya nemi mutumin ya ba shi naira sa. Ya yi cikiya.
na'am Da ce akwai mutum na ɗaukar shi daga Baga Road zuwa post office mun yi magana da shi akan naira hamsin da cuce shi nake sai ɗari ne daga bana ya tunani gaskiya Allah akwai wahala shi ya dama wata rana kana neman bayan riba za ka je ka shiga asara ko ba samu don wani ya je ya sana lafiyar tibi in ma ɗari biyar zai biya in ma dubu biyar zai biya biya saboda ya kubuta ga azaban Allah gobe kiyama kar kuma kare sake yin haka na'am
Allah shi gafa da malam na'am shi kuma wannan da tambayi yana cewa a abincin da ake rabawa jama'a sai wani ya zo tare shi ya ce masa to zan ba ka kati amma da sharaɗin cewa idan na ka karɓo wannan kati za ka ba ni a hatsi ni kuma za ka ɗauki za ka ba ni shinkafa ni zan ɗau hatsi to akan haka suka yi sai shi ya karɓi wannan kati ya je ya tafa da ya dawo sai ya ba shi shinkafa nashi shi kuma ya ɗauki wannan hatsi sai kuma abu yana da sai samu labari ko wani sai kuma wanda ma an sa su nuna wannan kashi amma kuma ba su samu ba to shi shi ma nan ya ya kamata ya amfani da wannan hatsin ne ko kuma ya zai shi ma zan tambaye shi shin masu wanda suka raba sun ba shi wannan izini wanda suka raba shinkafa da hatsin sun ce masa ka je ka ba wani kati in kai ba za ka iya karba ba ya zo ya kabar maka shin sun yi wannan masifa yi ta ya karya ya kawai ofu bil uhudi inna la da kana mas'ula a tun da shi ya san ya koshi ba zai iya je ya wulakantu ya samu abinci ba ya fi karfin wannan don me zai ba na'am wanda mutum yana da halin ya samu kashi ya ba mutane wannan ya karɓi ya kawo ribi wannan ya kawo ya kawo ba dai don shi ba zai iya zuwa bane ba Oh.
zai zo zai ba san sama ya karɓa to kaji na yana da halin karɓa da kaji wanda wai rufa san ba ma rufa yayi saboda akwai wanda suke siyasa suke karban kati goma misali za ba mutane an goma goma sai zai sa mutane goma sai ya ce kowa zan baka kati ka je ka dau an baka shinkafa da wake dan wanke ka ba shinkafa ko ka dau shinkafa zai duba abin da yake kudi ne ko ba ka gane ne na'am to kaga wannan haramun ne ka kare abincin mutane goma na'am
duk irin wannan bai dace ba. na'am
Ah, Allah shi gafa da malam amin a ita wajen tana cewa ah, wato lokacin su kafin abin da rana ya faɗi sauran minti goma sai jinin da ya zo ya matsayin wannan azumin na ta tabbatar rana bai kwata faɗi ba jinin ya zo
haka da rubutu eh in ta tabbatar azuminta na ranar babu saboda Allah ya ce kullu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl atimmu siyama ila al-layl an gane ko Na'am.
tunda ta tabbatar rana bata fada ba shikenan Ta yi- amma ku tsaya akwai wata bid'a fa wanda babu shi ana yanzu an dauka kamar wani abin kirki ne wani sunna ne mutane da yawa za su buga wai wani abu sunansa insaqiyat asuba ta ne karfe kaza ya kamata karfe kaza a rufe baki shan ruwa karfe kaza ya kamata a yi shi karfe kaza ran kaza ya zama karfe kaza wane ne karfe wannan fasancin banza ne wannan bid'a ce ma anzalallahu ya min sultan kawai kai ka tabbatar khaytul abyad min al khaytul aswad min al fajr yayi thumma atimmu siyama ila al karfe nawa ne rana za ta fada ko yaushe za ta fada kai da ka